فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na daren ashirin da hudu ga watan rabiul akhir hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan goma shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya shi gaba da darussan da muke gabatarwa wannan masallaci ne albarka masallacin asirin muhammad da su ahmad da aka daidai ke kuwar makara guda cikin da ya hada da ya muna sha uku kenan watan goma a sha uku watan goma na shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna karatu cikin littafin mai suna wasaya a nabawiya na babban malamin mu a shekh salih bin baha abdullahi allah ta'ala ta shi da rahama yau kuma insha Allah ta'ala wancan sati ma da mana magana akan wasiya ta wato ainihin goma sha ɗaya wacce ita ce wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa musulmai da su haɗa kai kada su rarraba idan sun rarrabu za su yi rauni idan sun yi rauni karfin su zai tafi amma kuma al'umma kanta ya rarraba kullu hizbin bima ladaihim farihun ko ana farin ciki da abin da yake wajensa karkashin wannan kuma ba abin da zai haɗa kan al'umma sai dawowa bisa koyarwar addini na daidai wato riko da alkur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata na kwarai wannan shi ne zai haɗa kai amma ɗan ɗariƙa ya yawo ya ce zai haɗa kan al'umma ɗariƙa ba ba addini ba ne ɗariƙa kwata-kwata ma ba musulunci ba ne to wanda ya zurbi a ɗariƙa yana da abin da ya fi alkur'ani shi a ɗariƙarsa kuma amma yana cewa shi zai haɗa kan al'umma ta yaya ka ce kai musulmi ne kuma kana da abin da ya fi alkur'ani kuma ka ce za ka haɗa kan me kan al'umma ba zai haɗu ba gani kan al'umma zai haɗu ƙarƙashin riko da alƙur'ani da sunar annabi sallallahu a bisa fahimtar magabata na kwarai shine kan al'umma zai haɗu amma in ba haka ba wani abu ne kawai ake so a yi na siyasa don haka idan ana so ka al'umma ya haɗu to sai an dawo an yi riko da alƙur'ani da sunna ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabansa annabi da ya ce al'umma za ta rabu kashi saba'in da uku wani al'umma annabi ya ce duk suna wuta ne banda kaso ɗaya sai ya ce kaso ɗayan da zai tsira daga wuta su ne waɗanda suke kwatankwacin abin da nake kan sani da sahabbaina kun ga kenan tafarkin tsira shine riko da tafarkin annabi sallallahu tafarkin sahabbai to amma in ba haka ba to wata ne Allah ta'ala shiryar da mu yau wasiya ta sha biyu za mu tashi wacce ita ce wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga musulmai da sashin su yazo sashi sashin su yazo sashi don Allah wannan kuma soyayya don Allah ta yi karanci a tsakanin al'umma inda za mu je mu ji fadalarta amma yanzu mutum yana iya son mace ba don Allah ba ita ma mace tana iya son miji ba don wa ba ba don Allah ba yara suna iya son uban gidansu ba don Allah haka za ku ga soyayya ba don Allah ba duka ta riga ne ta mamaye lokacin da kake da shi ba ga kowa sun ke mutane an kewaye ka ko in ba ka da shi fa an watsi lokacin da kake da rai fada ne da kai in ka mutu ba gidanka mai zuwa fadar ka ko gidanka ba zai tsaya ya sallama ya gaishe da iyalanka ba shi yasa imamu shafi'i yake cewa wa ma aktsara al-ikhwana hina ta'udduhum walakinnahum fi an-na'ibati qalil yace zaka mamakin yawan abokai idan ka tsaya kana lissafa su yace amma idan wasifa ta faɗo maka yanzu zaka ga sun watsi sun zama kaɗan lokacin da kake da kuɗi kake da daula za ka gan su a tare in ta watse ba ma ɗan ka zuwa su fara watse ma ɗan ka can su watse su watse haka ɗabi'a ta ɗan adam ta wato ainihin kai malam ya buɗe mana da faɗin Allah ta'ala Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu أشداء على الكفار رحماء بينهم Allah ya ce annabi Muhammad manzo ne na Allah waɗanda suke tare da shi suwa ya sahabbai Allah ya ce suna da kaushi da tsanani ga kafirai amma masu nuna kauna ne da soyayya da jin wato da rahama a tsakankanin su mala ya ce bi hadhihi al-aya yubayyinu lana rabbuna jalla wa ala alaqata al-mu'minina ba'dhum bi ba'd Allah mabuwayi madaukaki yana mana bayanin alaƙar mu'minai sashin su da sashi wa yaqulu subhana ruhama'u bainahum muminai sashin su da sashin masu tausayin juna ne amma yanzu shi muna tausayin juna turli fa musulmi ne da shi da yaransa dukkan ne musulmai ne ƙauyukan da suke zuwa suke kona su ma na mine ne musulmai to ina rahama a tsakankani wannan babu rahama amma sahabbai kuma a shidda'u ala al-kuffari amma ne ruhama'u bainahu tsakanin su da kafirai akwai kaushi amma tsakankanin sashin su da sashi da za a harbo kibiya za ta taba dan uwansa zai iya tashi saboda shi ne ka taba shi kada wato hana ka dan uwan shi wa wasafa Allah ibadahu almu'minina annahum yatawasawna bil marhama sana Allah ya sunfanta bayin sa mu'minan cewa suna wasiya da jin kai da rahama qala ta'ala sai Allah ya ce thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama ulaika ashabul maymana وربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على الرحمة فقال صلى الله عليه وسلم أرواحهن يرحمهم الرحمن سنة النبي تربية صحابان أبيس جنكي har yake cewa masu jin kai Allah shi ma mai jin kai yana jin kansu yarhamu ahlal ard ku ji kan mutanen duniya yarhamkum ahlus sama mutanen sama za su ji kanku وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله wanda duk baya jin kan mutane wanda baya duk baya jin kan mutane wato Allah ba zai ji kansa ba kenan wanda baya mu'amalantar al'umma da rahama shi ma Allah ba zai mu'amalance shi da ni ba da rahama ba shi yanzu shugabanni sun san wannan suke mu'amalantar mutane ba rahama an gane babu tausayi wa qala sallallahu alaihi wasallam la tunza'u rahmatu illa min shaqi annabi yace ba a cire rahama ba sai a wanda yake mara shi arziki wa hadhihi rahma allati awda'a Allah ta'ala fi qulubi al-mu'minin taj'alu al-mu'mina yakhafu ala akhihi al-mu'min min an yushaka bi shawka malaiki wannan rahmar da Allah ya sanya ta a zukatan mu'minai tana sanya mu'mini ya jiye wa ɗan uwansa tsoro kada ƙaya ta cuce shi qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace bainama rajulun yamshi bi tariqi yayin da wani mutum ya kasance yana tafiya a wata hanya wajada usna wajada usna shauki sai ya samu wato ice na kaya a hanyar tsariki a hanya ba a kara musa ya gabatar da shi ba shakara Allahu da huwa gafara sai Allah ya gode masa kuma ya gafarta mishi jama'a ko ga wata riwaya wa fi riwayati qala a wata riwaya annabi sallallahu alaihi yace marra rajulun bi shawkin fi tariqi wani mutum ya wuce sai ya ga wata kaya a hanya fa qala sai ce la amin wannan hada shauka la yadurru rajulan musliman ya ce wallahi zan busar da wannan kayar karta joki musulmi mutu musulmi ba ba fara da musu Allah ya gafarta jama'a kuka yadda tausayin mumini da musulmi wajen karkaya da shuke shi yake sa mutum ya samu gafarar ubangiji to ina da kuma yasa na iya hanyar mutane suka zo ya kayan musu da ita suka tashi da shi kun gane man la yarham la yurham wanda duk baya tausayin al'umma to Allah shi ma baya ne ما يجب ولذلك شيسا فموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع الوصية الثانية عشرة شيسا يوم وتعون دائما لنا شيء وصية تقوم شابيو لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وديع كان النبي صلى الله عليه وسلم وجه إتكي وصيته صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يحب بعضهم بعضا في الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين da sashinsu ya so sashi amma don Allah wallahi da mutane sun san matsayi da daraja da moriya na soya don Allah da ba za su soya a tsakaninsu ba sai don Allah amma yanzu kalla ya yi wuya soya don Allah a tsakanin ne misali matarka ta zauna da kai da akwai ɗinka da babu ya yi wuya in akwai za ta zauna da kai in babu ba ba za ta iya ba kun ba ba soyayya don Allah amma da soyayya ce ta don Allah in akwai za a zauna da kai idan babu ma za a yi yanzu mutane da yawa za su ci gaba da ka in kana da shi in ba ka da shi fa za su ware so da daman ba don Allah ba idan wani abun duniya shi yasa mu dawo mai soyayya don Allah musamman musulmi na kware ahli sunna ya zama tsakankanin su soyayya ne don wa don Allah ba wai jin haushi juna ba ba wai kyashi ma juna ba ba wai hasada ma juna ba معنى ايش أمة الإسلام لماذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يحب بعضهم بعضا في الله yake al'ummar musulmai me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wasiya ga musulmai da sashin su ya so tashi don Allah ba dan wani abin duniya ba awwalan li'anna al-hubba fi Allah awthaqu hubba al-iman domin soyayya don Allah shine mafi karfin igiyar wato imani daga cikin igiyoyin imani wacce ta fi kowace ƙarfi ta ce soyayya don wa don hannu عن البراء من عازم قال لدى البراء بن عازم يجي شوى كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قسم زوني او دعا النبي صلى الله عليه وسلم سيجي دمو اي عرى الاسلام او فقه وشعيه علينا بفيديو المسلمين تفي كلبي قالوا الصلاه فمسكت صلى qala hasana wama hiya biha annabi yace sallah abu ce mai kyau amma ba ita bace qalu az-zakka suka ce to zakka qala hasanatu wama hiya biha annabi yace zakka abu ne mai kyau amma ba ita bace qalu siyam ramadan azum wata ramadan qala hasan wama huwa bihi annabi yace abu ne mai kyau amma ba shi bane qalu al-hajj suka ce aikin hajj qala hasan wama huwa bihi annabi yace aikin hajj abu ne mai kyau amma ba shi bane qalu jihad suka ce to jihadi قال حسن وما هو به جهاد أبو نبي أمام شبني قال سأل النبي يجي إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله ما في قلبي إيجي الإيمان شيني كسو دم ألا ومكة دم ألا كسو مسلمي دم ألا إذا لا تكيش ما يزم دم وكيش بعد أن صنزوشي آه وانا أبيكي ندي نسعه يبين دون ذلك سيتكيش yanzu kamar mu muna kyamatan bandit din nan duk ba ma san su kuma don Allah muka kyamace su kun gane a daidai lokacin da kuma duk wanda zai wato ainihin taimaki musulmai ya kwata musu haƙƙinsa kuma muna son sa dan Allah amma duk wanda kuma zai zama yana zaluntar musulmai yana cutar da su ko yana taimakawa a cutar da su to wannan muna kinsa kuma don Allah to haka ya kamata ثانيا أبو نبي لأن الحب في لا دليل على كمال الإيمان domin soyayya don Allah dalili ne na cikin imanin bawa قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يجب من أحب بالله وأن تكي صولا الله وأبغض لله يكدم الله وأعطى لله يبايع دم الله ومنع لله كما يهنى دم الله فقد استكمل الإيمان دون أن يشك إيمان الإنسان ثالثا أو نوفه لأن الحب في الله يجعل المسلم يجد حلاوة الإيمان في قلبه يمس هي كما لا تنعصى المؤمن يوالد جدا ظن الإيمان وزاك إيمان أزوج يسا قال صلى الله عليه وسلم النبي yake cewa man samahu an yajid halawata al-iman wanda duk yake son yaji zaki na imani cikin zuciyarsa fal yuhibbal abda la yuhibbu illa lillah to ya so bawa da dan komai ba sai sai dan wa رابعا أو نقد لأن الحب في الله يوجب محبة الله للمتحابين فيه domin soyayya don Allah tana wajabta wato soyayyar Allah ga masu soyayya don shi ma'ana Allah yana son waɗanda suke soyayya don wa don shi in kan ce idan tsakanin mata da miji ba a samu wannan ba ina za a samu to kuma kusan da yawa mata da miji ana soyayya ba don Allah ba an gane ko shi ya so da ba don Allah ba ko ita ta so shi ba don ni ba don Allah ba kun ga an sa wanda ya kamata a ce tsakanin mata da miji ne soyayya don ma don mata amma yanzu in kana da kuɗi za ka ga daidai a gidanka ɗari bisa ɗari in ba ka da kuɗi ba zakin ka ne kawai ba za ka na yi ba amma da habaicin duniya da gubar zana an ringa yi kenan kan kani babu soyayya don hannu قال الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى annabi yace Allah madaukaki na cewa wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya soyayya ta ta wajen ga wanda suke soyayya don ni wal mutajalisina fiyya da wanda suke zama don ni wal mutazawirina fiyya da wanda suke kai wa juna ziyara saboda ni wa qala sallallahu alaihi wasallam sanani sallallahu yace anna rajulan yake cewa anna rajulan zara akan fi qaryatin ukhra wani mutum ya ziyarci wato wani ɗan uwa gare shi a wani alƙarya ta daban fa arsala Allahu lahu ala madrajatihi malakan wato sai Allah ya sanya masa mala'ika a hanyar sau ta wucewa falamma ata alai yayin da ya zo gurin mala'ikan nan qala aina turi mala'ika ne a surar mutum a hanya ta amma sai ce ina ka nufa qala uridu akhli fi hadhihi al-qarya yace wannan uwana ne a wannan kauyen zan je wajen shi qala hal alayhi min ni'matin taruha yace to shin akwai wata ni'ima a wajensa da ta sa ita zaka je ka zaka je gaishe shi ne saboda wani abun duniya qala la yace a ghaira anni ahbabtu billahi ta'ala yace ba wani abu bane sai dai na so shi don Allah shi yasa zan kai masa ziyara qala sai wannan mala'ikan da yake kan hanya sai ce fa inni rasulullahi ilayka to ni manzo ne na Allah a wajen wato gare ka لأن الله قد أحبك كما أحببته لي Allah ya ce na sanar da kai Allah yana son ka kamar yadda ka so shi don Allah duba da muhimmanci soyayya don Allah ya kai Allah ta'ala ya sanya mala'ika a hanya ta wanda ta hanyar da shi wannan zai wuce ya tsaye da shi ya ce don Allah ya ce ya ina za ka je ce alƙarya ka ba me yasa ya ce kawai zan je wajen ɗan uwana ne kuma don Allah ba don wani abu kuma sai wanda ya wadauta masa samun soyayya ba soyayya haka fa abshiru ayyuha al-mutahabuna billah bi anna Allah yuhibbu hada yace ya ku masu soyayya don Allah wato ainihin ya albishir cewa Allah na son ku wallahu azza wa jalla idza ahabba 'abdan la yu'adhibuhu fil nami abada sannan Allah in sun bawa da dai ba zai azabtar da shi a wuta ba wa idza ahabba 'abdan sannan idan Allah ya so bawa idza da'ahu tajaba lahu idan ba ya roƙe shi sai amsa masa wa idan sa gafara hu gafara la idan ya gafara sa sai ya gafarta mishi wa idan sa'alahu a'fahu sola idan ya roƙe shi sai ba shi abin da ya roƙa wa idan ahabahu alqa mahabbatahu fil ardi wa fis sama sannan idan ya so shi sai ya jefa soyayyarsa a wato ainihin doron ƙasa da kuma cikin sama sai ya zama mutanen duniya da kirki suna son ka sannan mala'iku ma a sama suna son ka خامسا أبو نبيا بأن الحب في الله طريق إلى الجنة domin soyayya don Allah to tafarki ne da yake kaiwa mutum zuwa ina zuwa ga aljanna qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la tadkhulu aljannata hatta tu'minu annabi yace ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku yi imani ba har sai kun so juna awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum annabi yace to shin bazan nusantar da ku zuwa ga wani abu ba idan kuka yi za ku so juna din sai ce afshu salama bainakum ku ya da sallama a ne a tsakankanin kenan daga cikin abin da yake sa a samu soyayya juna akwai yaɗa ne to amma yanzu wanda ya ce ma'adu suna da shi kawai suna wajen fila kawai wai sau da ba ya zaɗa su ba an gane kuma wannan ba a fili ba ne annabi sallallahu ya ce ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani sannan ba za ku yi imani ba har sai kun so juna sai ce nuna muku abin da zai sa ku so junan ku shine ku yaɗa sallama a ne tsakankanin ku sallama na annabi ya ce wanda ka sani da wanda ba gani ba ba ka san shi ba yanzu ina zuciya ko ban san ku ba in dai na tabbata ku musulmai ne dama ta shari'a ta ban dama ne muku me kuma ku me sharu amma yanzu ga mu sallama a baka izalan ni wallahi na yi musu sallama sun isa amsa na ce assalamu alaikum wallahi bai iya amsa ba wannan ne irin addini ne ina ahlu sunna waina sunna ina sunna anan sunna shine ku yaɗa sallama a wanda kuka sani da kuma wanda ba ku bi ba ba ku sani ba wannan shine addini jama'a addini ba ba san zuciya bane sunna kuma ba faɗan baki bane aiki ne fa sai ka ga ka ka karanta hadisin annabi sallallahu alaihi ko bai daidai da son zuciyar ka ba to ka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine addini amma kayo mutum sallama yayi ku Allah shirye da mu وقال صلى الله عليه وسلم كما نبياتي ألا أخبركم برجالكم في الجنة شن سندكم ماذا ينفع شن الجنة قلنا بلى يا رسول الله لا بس كشي كما آمنا قال النبي قال كان النبي النبي في الجنة النبي ينا الجنة والصديق في الجنة mai gaskiya siddiq yana aljanna wa rajulu yazuru akahu fi na'iyati al-misri la yazuru illa lillahi fil janna sana annabi yace mutum ya kai wa ɗan uwansa ziyara a kusurwar wani gari bai kai masa ziyara ba sai don Allah shi ma yana aljanna kun ga Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu sun fi mu ɗabbaka wani abin da kakanmu daga kusan bulangu can gaba da bulangu yakan zo ga ɗau da kafa gudun kanwa sai kan wata ziyara kawai don Allah mu yanzu ziyara tsakaninmu ta yi kana da abin duniya zan kawo ma ziyara ba ka da abin duniya wallahi ba ka da abin da zan kawo maka ziyara kun ga kenan soyayya ga mata ta yi ai karanci wannan fa iyayen ku ɗaya da mutum fa iyayen ku ɗaya amma me in bai da abin duniya ba shi kenan amma in yana da abin duniya duk sati ɗaya sati biyu za ka na kiransa kana gaishe shi amma bai da abin duniya ko a wata ɗaya biyu ka tuno shi ka kira shi wane kawai wallahi na kira ka ne na gaishe ka zai ji daɗi bai da abin duniya zai ji cewa mai dan uwa yana da dan uwa kuma ne ya kamata mu gyara wannan tafiya mutum yana da shi bai da shi ya zama mai za ka so shi da wannan wa ani ibn mas'ud radiyallahu anhu qala sanan daga abdullah mas'ud Allah kana mu shidda ke cewa jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ya rasulullah wato abdullah mas'ud daga abdullah mas'ud yake shawo mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ma'aikin Allah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim ya zaka ce wannan hadisi yana da muhimmanci kada musu suka rawaito shi ya zaka ce game da mutumin da ya so wasu mutane kuma bai haɗu da su ba amma yana son su fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce al mar'u ma'a man ahabba ai bil janna mutum yana tare da wanda yake so a janna kenan mu yanzu wallahi ba mu ga sahabbai ba amma muna ne muna son to insha Allah ta'ala muna tare da sahabbai ranar kiyama a janna daidai lokacin da kuma wani kuma ya kalli sahabai bai zamani da su ba ba din rikicin da aka ce ma ya faru tsakanin wani da wani sahabai shi ba yana haka amma sai ya ɗauko faɗin sai ya tsora wa kansa sai ke zagin sahabba kun wannan ba zai zama mi yawa wani kuma kun ga yan gwal da yake su misali kun wannan ba addini ba ne Allah ya ce za ta ji duk kawai yu'minu billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda Allah wa rasulahu ba ta samu wanda ya imani da Allah da manzo Allah yana nuna biyayya da jibinta da so da kauna wanda suke makiya Allah makiyan manzon Allah to kuma kenan ba addini bane addini shine kaso sahabbai kaso irin su Imam Malik kaso su Imam Shafi'i kaso su Imam Abu Hanifa kaso su su su wannan dukka Ahmad bin Hanbal dukka waɗannan mutanen kirkin kaso su ga dukkan kaunar su wannan shine addini an gane kuma son sunan mutanen kirki ne sai Allah ta'ala kai fatan ya hada ka da su ranar alkiyama shi yasa imamu shafi ya ce uhibbu salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a ya ce ina son mutanen kirki duk da ni ba wani kirki ba da ba zan sa kaina ba so da ran lahira a ala akal na iya samun ceto saboda su da haka mu so mutanen kirki mu so sahabbai mu so tabi'ai mu so tabi'i tabi'in mu so bayi na gari biyar da suke mu so su mu kaunace su salisan abu na shiga لأن الحب في الله يجعل المتحابين يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله domin soyayya don Allah tana sa masu soyayya don Allah ta ranar kiyama su kasance a inuwar al'ashi ranar da babu wata inuwa sai wannan wato ainihin inuwa ɗin. Ƙara sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu yake cewa sab'atu yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu wasu mutum bakwai Allah zai sanya su a inuwar al'ashi ranar da babu wannan inuwa sai wannan daga ciki wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi da mutum biyu suka yi soyayya don Allah ta haɗa su har suka rabu suna soyayya don Allah a tsakankanin suna ma'ana ko wani abu duniya ko ta raba su ko mutuwa ta ne ta raba su amma dai sun so junan su don Allah to amma yanzu sai ku samu wani soyayya don Allah wala ka ne da ta yi karanci tsakankanin sosai fa ta yi karanci matuƙa sabi'an abu na bakwai li'anna hubba fillah yamna sahibahu min al-hasad wa dhulmi wal qatl domin soyayya don Allah yana hana mai soyayya don Allah ba zai hasada wa dan uwansa ba ba zai zalunce shi ba kuma ba zai kashe shi ba yanzu in dai kana son mutum dan Allah za ka mata adalci ba za ka mata adalci ba za ka je garin su ka kona musu gari za ka je gonakin su amfani ya nuna ka ka sa gobara ka feshe gonar ta mutu wannan ba haka suke ba da janna wajibin hukuma ne ta amintar da al'umma da iya kokarin da mutane samu abinci dan Najeriya in bai samu abinci ba me ya rage masa dan Najeriya bai da makaranta gamman school duk sun mutu yanzu an mutu an kaddaye su an sai bai lokacin da an sai da su dan Najeriya bai da asibiti asibiti ne ga shi ka je ka gana da hospital maimakon a yi na ka sai ka ɗaya cuta ka dawo da ita saboda ban ɗakin da shi na hannu tsani a cikin saboda da dan Najeriya in bai samu sunini ba zai zai rage masa ta haka wajibin gwamnati ne ta sani allah ta'ala zai tambaye ta game da shugabanci game da talakawa rana alkiyama a sama musu ilimi a sama musu kuma mai lafiya a sama musu aminci allah ta'ala shi ne da mu qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace la tahasadu kada kuna yi wa juna hasada wala tanajashu kada kuna yin annajashu shine ba za ka tsika ba amma sai ka zo ka zurma dan uwanka ka je kike ran daji ka ga kata rago ba sai ba kai wani ya zo zai siya rago mai gudu ku 30 ba ko 40 sai ka zo ka ce ka sai shi 45 kan ba sai ba kai ba so da ka zurma wannan ka gudu ana yi kuma an gani ba ke wala ta ba ka kada ku kyamaci juna wala ta dama kada ku juya wa juna baya wala ya bai ba'dukum ala bai'i ba'd kada ɗayan ku yana saya akan sayar dan uwan shi wa kunu ibadallahi ikhwana annabi yace ku zamo wato bayan Allah dan uwan juna al muslimu aqul muslim annabi yace musulmi fa dan uwa ne ga dan uwansa musulmi la lemo baya zaluntar sa wala yaqru baya wala kanta shi wala yaqzulu ba kuma ya kin taimakon sa ma'ana yanzu dan uwanka musulmi kaga wani yana cin zalunci to za ka taimaki wanda ake zalunta amma kuma haka aka yi ta kashe uwan mu a gaza sama da mutum dubu saba'in mun yi goma duk kasashen larabawa goma gefe suna ta yi wa abin kamaki a kisa baki a daina kisan nan kuma tana kara turuwa makamanta ana kashe mutane kaskanci ya samu musulmai amma bai samu musulunci ba musulunci ba zai kaskanta ba amma musulmai za su iya ne za su iya kaskanta kaskanci ya samu musulmai iyaka da masa iyaka da jordan kusa da saudiya kusa da labanan kusa da syria amma makwabcinsu yana ta kashe su bom bom bom yana ta kashe su ya kashe yara da tsofi da mata amma kuna ta magiya a nan da faransa ku taimaka a daina kisan nan kuma makamansu ne la ya kudolo musulmi baya tozartar da musulmi ya ki taimakonsa unsur akaka zaliman aw mazluman annabi ya ce ka taimaki dan uwanka lokacin da aka zalunce shi ko yayi zalunci an zalunce su ku taimake su yasa shekarun baya ana irin wannan kisan sai masa ta buɗe boda sai an masa su biyu sai dole ta buɗe boda sai su shiga sai isra'il ta yi zo ta yi kawance da masa cewa ana faɗa da yan falastin ba da kuwa ke ba ana faɗa dole da yan falastin kuma ba da kuwa ke ba ku gwada mai ta kashe su kawai shi kenan kuma suka karɓa suka yadda musulmai kaskanci ya same su Allah ta'ala ya shirya da mu attaqwa hauna tsoron Allah annabi ya ce yana nan yana nuni ga kirjinsa sau uku bi hasbi mulin min ash-shari an yahkira qawl muslim annabi ya ce ya isi mutum shari ya walakantar da dan uwansa musulmi wallahi walakantarwa ne kai kidnapping din mutum ka je ka daure shi jama'a wani ban an sace shi ba an kidnapping din sa ko kafarsa ta kusa ta daina aiki saboda tsabar dauri a kafarsa wani hannunsa ya kusa ya lalace saboda tsabar daure za a daure ka kamar dabba a tanke kan sosai wani kuma in ya je ya dawo sai ya jinyar kafarsa saboda yadda ba ta kalli aka gashi a jeji aka yi ta tafiya da shi ya taka kaya ya taka dutse ya yi komi haka ba ake musu kun ga wani akwai wadakanta musulmi annabi ya ce to ya isa mutum sharri ya wadakanta dan uwansa musulmi mutum da matarsa da 'ya'yansa da jikokinsa ka ja shi jeji ka ci mutuncinsa ka wadakantar da shi ka ce in ba a kawo kuɗi ba za ka kashe shi kana waya amma waɗannan mutanen wai da su za a yi sulhu waɗannan mutanen wai da su za a ce za wani sulhu za ka yi da su wani ba wani zancen sulhu kawai a nuna musu ƙarfi amma har malami da rigar addini yana cewa wai ai ai sulhu da su shine zaman lafiya in aka yi sulhu gwamnati ta ɗaga farar tuta kenan ba za ta iya ba shi da ma'anar sulhu da ɗan daba kuma mun san gwamnatin najeriya ba ta iya biya ma wajibin gwamnati ne ta amintar da mutane a garinsu ya ishe mutum shari ya walakanta ɗan uwansa musulmi kullum musulmi alal musulmi haram damu wa maluhu wa irdu dukkan musulmi ga ɗan uwansa musulmi to jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa haramun ne haramun ne ka zubar masa da jini ba bisa ki ba haramun ne ka ci dukiyarsa ba bisa ki ba haramun ne ka ci mutuncinsa ka walakanta shi ba bisa ki kuga illa rashin soyayya don Allah abin da ya haifar mana mala yace ma hiya da wazibul hubbi fillah me soyayya don Allah yake da zuntawa awwalan abu na farko an yuhibba al-'abdu li akhihi ma yuhibbu li nafsi shine mutum ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa la yuqala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya so wa dan uwansa abin da yake mai so wa kansa sahabbai kuma sun zama mana ababen koyi a wannan gabar sahabbai na annabi sassanan da suka yi hijira daga makka zuwa madina mutanen makka an kwace musu dukiya ba su da gomi in ka zo madina mutumin madina yana da dukiya sai ya ce ina da mata biyu ko wacce kake so ran saka ka aura ina da dukiya zan raba ta biyu na baka rabi ka je kai kasuwanci sannan gida na zan tsaga shi biyu na baka rabi ka zauna wannan shine soyayya don Allah soyayya don Allah ta sa sahabbai za su zo ba ko ya zo gidansu iya abincin nasu ne da 'ya'yansu su haƙura da 'ya'yansu da rubutun su ba wa bakon annabi abinci wannan saboda soyayya dan wa don Allah da haka haka sahabbai sahabbai fa da suka ɗaukaka a banza suka ɗaukaka wallahi riko da addini da gaske shi yasa suka ne suka ɗaukaka amma yanzu gashi mu musulmai ka iya cewa mu biliyan biliyoyin musulmai amma ga kusanci ta kowace kusurwa yadda yake ne yake samu mai me yasa mun yi watsi da koyarwar addini ba mu da riko da addinin sa shi yasa kasance ya same mu amma sahabbai ku kalle su ɗan kaɗan amma suna iya tinkara bataliyoyin kasojoji na kafirai kuma su yi galaba saboda mai ƙarfin imani da yake ran saboda riko da addini saniya abu na uku na biyu da abin da soyayya don Allah yake lazumtawa an yansurahu zaliman kana aw mazluman shine ya taimaki dan uwansa musulmi lokacin da aka yake azzalimi ko lokacin da aka zalunce sabai suka ce ya rasulullah mun san yadda za mu taimaki dan uwanmu idan an zalunce shi dan shi yake zalunci ba nan yace ku kame hannunsa shine ku kame shi ku kai shi gidan kurkuku yana ta kidnapping ku kama shi ku je ku tsare shi kawai shi ne zaman lafiya kun taimake shi shi ma da kuka mi da kuka yi masa haka salisa abu na wato uku an yan sahal muslim a kawul muslim shi ne mi musulmi ya wa ɗan uwansa nasiha soyayya don allah tana lazanta kai wa ɗan uwanka musulmi nasiha qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi yake cewa addinin nasiha addini gaba ɗayansa nasiha ne kunna lima sabai suka ce gawa qala lillah annabi ya ce ga Allah gaskata ga Allah wani kitabi da littafin shi wani rasulihi da manzansa wali a'immatul muslimin da kuma shugabannin musulmi nasiha ne gare su karkashin wannan muna nasiha ga shugabannin mu musulmai musamman na wannan yanki su ji tsoron Allah su ji tausayi talakawa talakawa yanzu ilimin su ya lalace haka ne asibituttukan su sun me sun lalace duk har gari ma amma ku dai ƙauyukan da suke kewaye gaba ɗaya ku kalli makarantunsu ba su da makarantu an je an ɗaye kwanan ma duk an sace an sace lokacin kuma gaba ɗaya sannan ku je asibitin ƙauyuka ku gani za a iya kwantar da mutum a wurin sannan gari ma ban sani ba ko hukuma ta sani duk makarantunmu an ba ta ɗaya rukun kwanan su kuma ɗaya da lokacin su irin na betin za a yi ta ba a kawo wani ba kuma a ɗaye wani a tafi da shi to dukkan makarantu dukkan da suke kewayen mu shugabannin su su duba duk an ba ta ɗaya ruhun kwano sannan yanzu duk gwamnati school muka makarantun gwamnati saboda iyayenmu ba masu kuɗi ba ne ba mun yi makarantun gwamnati amma yanzu akwai wanda zai iya kawo ɗansa makarantar gwamnati ba banɗaki ba aji ba doka ba gudu sannan kamar ba mu da shugabanni shin me kuke yi sai kun yi kuma ku ƙara shugabanni su ji tsoron Allah talakawan nan suna da haƙƙi a kan me kan shugabanni suna da haƙƙin gwamnati ta samar musu ilimi ta samar musu lafiya ta samar musu tsaro an gane kuwa ta samar musu yayewar bafada zaman banza da yayi yawa duk akwai hanyoyin da gwamnati za ta to nasiha ga shugabanni shine haƙƙin da yake kansu su sauke in ba haka ba ranar alkiyama kowane shugaba sai Allah ta'ala ya ya tambaye shi amma ku kalle da talauci ya kama musamman yankunan arewaci saboda matsalar shugabannin ku talaucin fa ya wuce lissafi ba wai a gari ma da dama dama ku je kauyuka ku gani Allah ta'ala ya shirya da mu dan haka dai soyayya don Allah tana lazumta musulmai si wa junansu wato ainihin nasiha da wato ainihin don Allah ba da wani abu ba rabi'an abu na wato ainihin hudu abinda soyayya don Allah take lazumtawa yadda muslimu da akhihi bi bahril ghaib shine musulmi ya wa dan uwansa addu'a a bayan gidan kun ga ka a bayan ido kana uwanka addu'a sai kana son sa ne don Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yayi wa dan uwansa addu'a a bayan gidansa bai sani ba kamar addu'a to dai goshin ka akwai mala'ika duk addu'a da kake wa dan uwanka mala'ika yana cewa amin wa laka bi Allah ya amsa ya kuma baka kwatankwacin abin da kake roƙo a dan uwanka idan lokacin da kake wajen wanka addu'a ba kai ne ba ba kai asara an gani ba kai asara ba abu na gaba ma ne yake cewa wa min al-umur allati tusa'idu 'ala al-hubb lillah wa tukaththiru 'ala al-khuluq al-'azim bil umma ma ne yace daga cikin abubuwan da suke taimakawa don soyayya don Allah kuma suke yawaita wannan dabi'un a cikin al'umma shine awwalan ifsha'u salam abu na farko shine yaɗa ne ya sallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi hadisin da ya gabata ya faɗa mana cewa ba za mu shiga aljanna ba sai mun yi imani ba za mu yi imani ba har sai mun yi soyayya da Allah yace ya nuna mana abin da zai sa idan mu aikata shi wato mu so junanmu shine yace mu yaɗa sallama a kankanin sannan ma da yace wa qala al-bara radiyallahu anhu amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'i wa zakara minha ifsha'u salat sannan annabi sallallahu ya umarce mu da abubuwa guda bakwai da al-bara al-azim yace daga ciki ya ce mu ya kasallama wanda ka sani wanda baka sani ba sannan annabi farko da ya je madina ne yace da sahabbai kamar yadda Abdullah bin Salam ya faɗa yace abu na farko da Nabi Annabi sallallahu alaihi ya faɗa da ya je madina shine ayyuhan nas abshu salam wa at'imu ta'am wa silu al-arham wa sallu bil layli wan nas yasi yace tadkhulu jannata bi salam ya ce ya ku mutane ku ya sallama abshu salam wa at'imu ta'am kuna ciyar da abinci an gane wasilul arham kuna sada zumunta wasallu bil layli wan nasu niyam kuna tashi da dare kuna sallah daidai lokacin da mutane suke bacci sai annabi ya ce kada ku jannata da misala idan kuka wannan rana kiyama za ku shiga aljanna da aminci kenan ya ta sallama yana daga cikin abin da yake kawo mutane zuwa ga ina zuwa ga aljanna kana ya ta sallama ka san mutum baka san shi ba kamar sallama saniyan abu na biyu daga cikin abubuwan da wato suke taimakawa don soyayya don haka al-ibtihadu an kulli ma'asi wa dhulum wal ijtihadu bil a'mal salihah shine ne sanda dukkan laifuka da sako da kuma me kokari wajen ayyuka na gargadi qala sallallahu alaihi wasallam ko kafin nan ma da ya kawo qala ta'ala innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahman wudda waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai Allah zai sanya musu soyayya ma'ana bayi na kwarai za su so shi yasa za ka ga mutumin kirki ha kawai tana son yanzu ana ambatar sahabbai ina ba mu gan su ba amma wallahi duk mutumin kirki yana ne in ka ji abubakar ka ji umar ka ji usman ka ji abu hurairah ka ji ali duka sai ka ji kana ne kana son to saboda ayyuka na gargari ne da suka aikata amma yanzu in ka ji ana cewa abuja abuja wannan masu tsaya kake ji sai ka ji da rasulan ma kana ba ta su to sako ne yawwa to duk wanda ya yi aiki na gargari in aka zauna yanzu in kana karanta tarihi magabata kama akwai littafi siyar sadaqis salihin wato tarihi magabata na kwarai wallahi kana karanta tarihin wasu baka san su ba baka zauna da su ba amma kawai sai ka ji kana san su saboda nagartar su da yadda wani takan su ta ne ta bayyana a daidai lokacin da suka da ana baka labarin wani kafirin da kafircin sa ne sai ka ji kai wannan baka kaunar shi baka san shi to da kana sa daga cikin abin da kaga da ranka so ka bayan ka mutu mali a so ka kamar yadda sabo yana sa da ranka mali ba a san ka haka ka mutu ba za a so ka ba tarihan abu na wato an yi muku da yake sanya soyayya don Allah akwai mai alhadiyya kyauta an gane ba zai yi kana da ruwa ko mutane su ne su soka annabi sallallahu alaihi wasallam babban abin da ya sa ya ja hankalin sahabai shine kyawawan ɗabi'unsa daga ciki kuma akwai kyauta annabi al-mu'allafa bi qulubihim da Allah ya ce a ba su zakka ko waɗanda kokari ake masu shigo musulunci tukunna irin su wannan Safwan Safwan Safwan Safwan insha Allah sunan gina na tunani yace annabi sallallahu alaihi ya bashi ta kuma ta yi ya musulun ba ya kara mata yi yanzu ya godiya ba kara mata yi ya kuma ta yi na kun ga wannan duke da duke ransa an gano a ba ta tare da ɗari ya kaje yau ne ba ka wani tare da ɗari ya ce kama annabi ya ba shi duk duniya bai da wanda ya wasa a duniya ya ana baya son gani ko da sunan sa sai muhammadu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma da ya ba shi sai ne zama duk duniya ma wanda ya yi sosai ba dole ya so a kan nisa sosai da an bai balaraban kawai ya bayar ya muhammad a sun yi malila ya muhammad na ba wanda da dukiyar allah bai tunani annabi ya ce ku je kwalin can ku nuna mata juma kai da awakai da rakuna ya kada ya kafa su daidai ne za su ne ce ya kun asiru ya ce ya kun mutane na duk ku musulun da ya ce fa inna muhammadin yau sai a ba amma na ce ba ya ce kyautar da muhammad ya ke ce kyauta ne kawai da ba ya tsoron talauci wai muke nan me yake hana mu kyauta kuma annabi sai da ya rantsa ce wallahi ma la qata malun annabi ya ce wallahi ba wanda zunzunutun kyauta kasa aka taba cewa ya talauce saboda yana ne yana kyauta amma kun san waɗanda saboda kankamo Allah ya ce ko ku sani ba ni ne na san kun sani amma wallahi a tarihi ba wanda aka taba cewa tsabar kyautarsa yau ya zama yana da fata amma kuma tsabar tsabar kankamo kuma za su gani shi na tasa to ka zama daga cikin tsakiyawa da biyu ke zama kana da ne kana da kyauta an ga yanzu akwai mai kudin da a garin nan idan ka je ka roki mai kudi sai ce ka je wajen wani shi ne mai kudin banza wai ma'ana shi yana bayarwa kudin sa ne mai na banza ne amma su da suka rike ga wasu ne ba masu riba annabi sun ce kullum mala'iku biyu suna sakuwa ɗayan addu'a da yake shi ne Allahumma ati mumtikan khalaqa Allah mu biye ke yawan bayarwa yake yawan bin sakewa to kana ne masa gudu ko iyalanka in kana sake musu abu sai Allah ya buɗe ya girwata maka sai ɗaya yake cewa Allahumma ati mumtikan khalaqa Allah mai haka ɗin nan kullum haka haka haka Allah kana haɗa shi da asara yana wannan yana nuna haɗari ta haka in kana da shi kana da hali ka baya annabi sassan wata ne ce da sahabbansa waya cikin ku da dukiyarsa da tama da tama ga da ta fi soyuwa a wajensa sahabbansa ta su zama ta ko cikin ya san dukiyarsa akan tama ga da sai nan ne shi to abin da kake bayarwa ko shi ne shi ne naka ya ce wanda ka tara ka kaskance na waye a wannan magana na a zo a raba shi da mai zulufi da mai sumuni da mai sulusi da mai hudu da aka raba a basu na haka ne kyauta tana da gaske abinda take sanya ne soyayya kauna kana da mata haka da mata kyauta ka bata kuɗi ba iya kuɗin kuɗin ce ba ne ba a ka bata kuɗi ka samu kuɗi yau kai ma ba lissafi dubu ɗari ka bata dubu goma kawai ko ashirin ko talatin a kawai ranar za ta ji duniya ba ya kai daman ba ya kai amma sai ba ya kai an gane ko to yaran ka ka samu kuɗi wajen kawai ka tara su ba kuɗin tara ba kullum kuɗin tara kake ba su yau kawai kuɗi ka samu ubangiji ya baka daga falala mai ɗari biyar mai naira ɗari biyu biyu kowa ka bashi wannan ranar da babu kai wallahi idan suka tuno ka ko addu'ar su kuma tana da tasiri sai su yi wata ran ba wani Allah sarki ba yanzu wata ran ya samu kuɗi sai zai zo ya taɓa mu ɗari ɗari ɗari biyu Allah ka ji kan ba wannan addu'a ita ce annabi ya ce sai ka ga ana ɗaga darajar ka baka san me ya samu addu'a ya yi yau kaga kana koya musu yau kaga za su koya cewa me ga abin da babansu yake su ma sun taso da wannan ɗabi'a amma wallahi ɗabi'a ce mai kyau yau kana da kuɗi ka shiga gidan ka ɗaka gaba su naira hamsin hamsin ko ɗari ɗari dama wani yana so ya sai biskit ko alawa ba zai iya tambayan ka ba kawai yau sai ya fita da gudu da zai shago ya kashe hamsin na sa ba kuɗin tara ba ne to don haka abin su sun ce ta hadu ta hagu kuna kyauta a kankanin ku sai ku ƙara soyayyar ne soyayyar juna sahabai dana alaihi sassanar yana ba su yana ba su yana ba su sai zama ba abun da suke samun nutsuwa sai abun wa annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ba a junansu ma ba sa juna ruwa amma ba yadda suke samun nutsuwa sai a wajen annabi in cike mana da kisan abu huraira ya ce wata ran yunwa ta sa ya tsaya a bakin layi kawai ya zauna ya ce sai abu bakar ya zo wuce ya ce sai ne mai ciyar da shi cewa bai ciyar da shi ba ya ce umar ya zo ya ce yana mai ciyar da shi bai ciyar da shi ya ce annabi yana kallo na da ya ga fuskata sai ya ce a bakin mu tafi gida yana kallo na kawai da ya ga idanuwa na ya ce mu tafi gida yace da muka je annabi yace akwai wani abu ne a gidan suka ce an kawo maki dan madara makwabciya ta ko makwabcin annabi yace to ya aba da ka kira mutane a masallaci abu hurairah yace a ne na sai na ne ku kira su ni aka ba da gani da Allah in nan ta aka ce sosai a ce in fara ba su kafin na zo a zo kai na ya kai abu da yace amma ba mu kawo haka ne yace na kira su suka samu wuri suka zauna annabi yace abu hurairah ka fara ba su yace magana ta ta tabbata kafin a zo kai na zai kai amma ba shi yace wannan annabi dole ne dole ne yace amma albarkar annabi sallallahu sai da suka sha gaba ɗaya bai kare ba annabi da ya rage yace abu hore da gani sai kai nace hakan ya mai kin Allah ce to gauna ka sha yace na sha yace kara ce na sha yace wallahi sai yace annabi yanzu ba mu gurbi na ko shi ta tin annabi ya mun shi ya shan saboda kun gane ko ya sha abin da ne kun ga Allah na na na insha Allah kun ga dai Allah shine kyauta ita ta sanya ne sahabbai suka kare soyayya juna don haka mu zama masu kyauta kuma mu zama masu soyayya juna don Allah wani ta'ala sanya ni ni da kuma cikin waɗanda suke soyayya da shi Allah ta'ala kuma ya sanya mu ci ga cikin soyayya da shi insha Allah ta'ala zama na gaba za mu yi wasiyar Annabi sallallahu da yawa al'umma cewa su kiyayi fitina abin da ya bayyana da abin da ya buya wannan shi ma yana da muhimmanci domin ga shi muna rayuwa a zamani na ubangiji ta'ala sanya abin da muka karanta albarka ubangiji ta'ala ya sanya abin da muka karanta a wannan majalisa albarka ubangiji ta'ala ya kara mana albarka gaba daya ya mu da